الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ɗaya ga wata na jumadal akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da shidda ga wata na biyu shekara 2019 yau insha Allah da izinin Allah za mu fara littafin wata malik wanda idan aka ce malik dai kamar yadda malamai ke cewa al-ma'rufa la yu'arraf bai bukatar dogon bayani ce imam malik bai bukatar dogon bayani waye malik wanda saboda matsayin shi ko darajar shi ko shaharar shi hatta kai wasu na ɗauka masa habi ne duk da cewa malik bin anas bin abi amir iya daga cikin tabi'u tabi'i shi bai gaba sahabbai kenan ba tabi'i ne wanda ya ga sahabbai ya rayu da sahabbai ko almajirin sahabbai amma shi tabi'u tabi'in bai ga sahabi ba amma ya ga wanda ya ga sahabi na hisha hijira abin da ya inganta hijira tana da 93 duk da akwai sauran sahabbai da rai kaɗan ta ƙarshen sahabbai sun kai shekara ta ɗari suka yi dabarar duniya gaba ɗaya kenan iya daga cikin wanda suke malaman tabi'an tabi'ai kuma ya yi karatu a wajen malaman tabi'ai daga cikin manya-manyan malaman shi suka shahara cikin malaman tabi'ai wanda suka shahara da ilimi a kuso rabi'a rabi'atu bin abi abdurrahman faruk wanda iya daga cikin da aka ce malamai magabata na tabi'ai kuma balle a garin madina iya daga cikin suka shahara kwarai ana suna rabi'atul ra'i wanda cikin labarin shi baban shi wanda wani iya karantar da mu a wancan zamani da suka ba rayuwa ta ilimi da jihadi tare ake tahiya da ana jihadin kuma ana yada ilimi wanda a wancan zamani rabia baban shi irin ya zo masallaci na madina irin wa'azi da ake ya ji fadala ta jihadi fi sabilillah wannan abin ya kama shi ya sabon armi da amarya a gidan shi da amarya da komi kuma Allah ya ba shi hali iya da wadata kurin ya ga neman cimma wannan fadala ta jihadi kurin da ya dawo gida kurin sai niyyar tattara kayan shi ina shi ina shi ya ta yi neman waccan fadala ta jihadi fi sabilillah wanda ya bar dukiya mai yawa daga shi sai matar a takaice dai ce mata ga wannan wance wannan dukiya insha Allah ta ashe ki ciki sha har dan da yake cikin girma akwai sabon ciki har dan da yake cikin Allah ya raya shi insha Allah har ga abin da Allah ya kirki wannan ki boye ta har dawo Allah kawo ni yadda ya bar wannan amarya tambata ayu ba yayi nan in jihadi ya tsare ya kama wannan wannan wurin lokacin ana abun ana fafatawa yayi nan yayi nan har aka mance labarin shi har ma jinsi alama ya mutu aka dangana da shi don an ta wani shekara talatin bai dawo gida ba bai dawo madina ba sai bayan shekara talatin faruk babar na shekin sai gashi ran nan korin ya dawo madina bayan shekara talatin da barin matar shi da ciki da ya dawo ya san gidan shi yanzu ko da magaran ka zo shekara talatin da gidan ku da ya san garin da yake da aka bace ba da ya dawo mata gidan shi da ya ji gidan iya kun garin gidan shi da kun ya shiga gidan shi kun da ya shiga sai rabi'a ya zama namiji kada talatin ya zama abu ya hutu da gwi kama shi ita kuma shi aka samu aka yi kasa za su gida ba salama ba uzuri haka nan kai za ka can wata hutu ta ce kai ya kuri baban ka ne baban ka ne shi ke nan kowa ta yi aka ba shi makwanci je kwanta shi yaro koma inda yake uwa da uba su koma ɗakinsu tambaya da har mata ma maganar wannan yaron ka ne me kuma ina abin da na bari ta ce ka bari kaga ina nasa shi dukiya da bari tambayta ina take ce kaga ina nasa shi to wace mai hankali ta sauna duk wani hanyar na ilimi ta ba ta ba yaran dama ta ba malaman duk abin da yake so ta sauke ne komi kuna mai ilimi ki yaro shikenan yau ta sallah asuba masallaci da yau ta masallaci an sallah asuba an kare ya zan ba uwa gani sai ga wata halaka an kewaye ba ganin malamin yake leka ya kasa ganin malamin sai ke cewa ya zo ta makwai wannan uwa ne ba ka san shi ba kai kaɗan garin ne ba ha ka ce ya ce wane ne aka ce ba ka san shi ba rabi'a ne ba aka tambaye waye rabi'a kai dai a takaice dai wannan yaron ɗan shi ne ya dawo gida nan dai ta gaya mashi irin hanya da ta bi to rabi a cikin manyan malam malamai wanda kwarai Allah ba su ilimi na rikewa da gomi ya san a su ilimi balle na a can zamanin da ilimin na hadisi da fiqhin gaba daya kin yana daga cikin manyan manyan malaman Imam Malik wanda kin su tabi'ai ne kuma sun karantar da shi abinda yake suka dauka haka akwai Imam Hurmuz cikin malaman shi sanannu haka Nafi Maula bin Umar Nafi Maula bin Umar iya daga cikin wanda ya karatu na Abdullah bin Umar dan ce asalin shi bawan na ce ilimi yake daga mutum daraja bawa ne amma iya daga cikin wanda malamai hatta sahabat ibn umar suke alfakari da shi Allah ya dauka kamun samun nafi na ce ya lalata ibn umar kusan shekara talatin da shi ya dauka wajen su aisha wajen su ibn umar wajen su abu huraira ya dauka karatu kwarai sa iya daga cikin wanda kwarai wanda hatta imam bukhari ke cewa asal asanid haka malaman hadisi mai inganci sanadi a duniya kaf sinadin da ya kowane inganci malik annafi an ibn umar duk duniya ta babu wani suna kashe masu silsilta zabu silsilta zabu ma'ana silsila ta zinariya ma mai ingancin silsila ta sanadin hadisi a ce maka malik annafi an ibn umar da kaga wannan kun kama ka bincike kuma an kare gurin ne ga ruwaya ga malik annafi ibn umar ba binciken komi kurin inganci kololo inganci haka irin su ibn shahab azuri ibn shahab Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri ya cikin malamai wanda shi imam malamin Imam Malik ne shi ibn Shahab az-Zuhri shine farkon wanda ya fara dawwana sunna kun san da aka ma Qur'ani bayan zamani aka ce kaman da abu da yazo na dalilin mutuwar Qurra aka sa aka rubuta Qur'ani wuri guda aka zo aka zamana shine Umar ibn Abdul Aziz ya ba umarnin gama sunna a wuri guda shine farkon wanda uzumin amir a wancan zamanin umar bin aziz cewa ya gama sunna wuri guda shi har dawo da sunna gaba daya iya ga cikin almarjiya ga cikin malamai imam malik sun sai ibnu munkadir a takaice dai malamai malik imam rahimahullah iya da manyan manyan malamai sanannu wanda kuma shahararru kenan to ya dauki kenan tarbiyya a hannunsu ya ga duk da a madina ba da ya je amma a nan ya yi katarin samun manyan manyan malamai wanda suke a wancan zamani shi yasa ganin wannan matsayi da ya ɗauka da sauransu ta kai ja'afar mansur wanda lokacin da an sa abin da ya so na magana ɗaukan wannan littafin da imna imam ba imam malik kima da matsayin shi ta kai ce zai kawo doka duk inda yake mulki kwacin zamanin daula ce abbasiya suna da faɗin daula ya ce zai kawo doka malik ka yi littafi da duk duniya da muke za a sa ka a yi aiki da wani littafi sai naka malika ce a dan ya san shi abin da ya samu ne a nan madina akwai abin da bai gani ba don sabon sun yawa a duniya suna kasashen duniya ko da sun wato kun sun yada ilimi ke wannan malamin mai inda mai san suna ne inda mai neman matsayi ne na duniya ko matsayi ko a wajen shugabanni da gudu zai hannu biyu hamma da cin hanci a bashi wani matsayi mace la bai bashi goyon baya ba kuma ya hana a haka kyan wanda yan wa'an san wani malami bai cikin sahabbai ko mata biya amma ga Allah ba su daraja har yau bayan shekara dubu da kusan rabi ana ambata sunansu kuma ana karama su a duniya kenan bai amince ba da wannan mas'ala ta ɗaukar littafin shi a matsayin littafi na doka ko na dogara a cikin duniyar musulmi wanda yan wa motsa malik ka imam malik malamai magabata kahin shi abinda suke yi na littafansu mutum malami zai zai domin a wancan zamanin malami wani malamin ya shagaltu da kurin ilimin hadisi kurin ya rubuta hadisi kurin wani kuma kurin ya kiyaye har da kurin har da kurin kun malaman hadisi ne amma ba su amma mamaki akwai shahararru cikin malaman hadisi ne amma ba su iya rubutu ma kurin har da kurin kun malamai ne ba wani ilimin na hau ilimin balaga ilimin waye kurin abin aka hudu su rike kurin su rike me aka ce me manzo manzon Allah ya ce wani ya ce za kamar su ƙwarna ta ce sama da haka za su rike kaf kuma duniya ta musu shaida da rike abin kan wanda yake hakun su rike su haddace kurin in su su zamana su isarwa al'umma ga abin da manzo Allah ya sallama kuma zalaka cewa da yawa annabi cewa da yawa wanda za a isar ma da magana yahi wanda ya kai ta kiyaye ta kana kuma ya addu'a ga duk wanda ya kiyaye magana ta kai ta gaba kan wannan shi ma wata wata martaba ce ta ilimi ta fadar a cikin ilimi ka riƙe abin da aka faɗi kai ma ka isa zan iya ta balle ko anni walau aya wannan ya cikin abin da ya dan waya da ilimi a cikin duniya ta musulmi wanda ɗan a yau da yawa gaskiyar magana wasu malamai suna karyawa ɗaliban ilimi gwiwa wajen isa da da'awa ya ce a baka yi balaga ba baka yi fasaha ba baka yi nasir mansuku ba baka yi ilimin tafsiri ba duk ya aka mutum gwiwa to haɓa dawa zai na abin kowa gaba ɗaya abinda ake sai su ɗauko wani tsari wani hukunci wanda malami da zai zama shi da karan kanshi ya bi tafsiri ya mai bayani kai ɗalibi ne misali kai baka san ba nasu musu ko ba san waye tarihi ba san waye ba ai misali ibnu kasir ai ma ibnu kasir ma kai malamin mai ilimin ka karanci duk usulukin na fiqh ka karanci na loga ka kace wane ne sai ka dauki wata aya aya ne aya bi ka kai da kasan ilimin da ake nema gaba daya baka iya lakanta ma wani ɗalibi ya gane ya sa abin take ni shi in ya gane bai zuwa gawa na gaba ya ce shi ɗalibin wani ya ke ya sa ilimin da ka sani abin da ake nema kai sako a kyakkyawar hanya kenan misali ibn kasir ya ɗauko wata aya ya bayanin ga manuwarta ga hukumuncinta ga ta riga ya ba gaba ɗaya ya ka ɗauka ka rike ka isa sai a ce ka ilimin ibn kasir ta ce ba ilimi ka kai ka ci duk abin da ka karanta in wa magabata haka ne balligu anni walau aya abinda ake nema ka yi kokarin rikewa da fahimtar abin da aka faɗi wannan abin da ka sani kaka kaba ka isar da shi gaba da haka ilimi kai amana ya da duniya gaba daya kenan wannan a wancan zamani kenan akwai malamai wanda kursu sun shahara kurin da rike magana ko ba su ilimi da sun da aji magana don daga baka yi su ilimin wani wani da aka usulun fiki usulun wane ne daga baka yi su abin da abin da fahimta addini shi gaba addini ne amma wannan malaman sun ma addinin Allah aiki sama da yan baya da yawa ba tare da sun yi wani ilimin gaba daya amma me suka yi gurin rikewa abin da aka wadi har aka wadi kun su rike su hada ce su kai shi gaba kun su rike kun su hada ce kun aka kai kuma lokacin rubutawa a wancan zamanin malami kun zai kiyaye da sai kun kai kashi na kun da ka sawo da tare kun daga yawan kun zai bayar bayani kun an wani an wani an wani an wani an wani aka wanda ke hadisi dubu dubu ɗari a kan shi Allah ya Allah Allah na soke addini shi sai ba wannan mutanen wata ƙwalluwa wadda ba ma ta wuce tunaninka sai ka ci abin bai wa ba ka karanta abin da aka abin yanzu ke rike ƙwalluwa su ke rike abu su da mace zamanin ba ɗaukar rike ƙur'ani har ce ƙur'ani abu ne daban ƙur'ani gaba abu ne ƙarfi a wajensu har ce ƙur'ani abu ne ƙarfi a wajensu bai cike abin za ka ce kaza ne a wancan zamani ƙwalluwa ta wuce magana ƙur'ani kaɗai hadisi dubu ɗari dubu ɗari ɗari nawa haka take yawa a ka kuma kuma ba hadis ba mutum kaɗai ba da sanadin da komai zai baka mun kai ta kashe imamul bukhari da ya shigo bagdad ne wanda ya zo ana ana jin labarin shi zai zo a jarraba kiyaye wa shukur har da shi iya zuwa ga masallaci aka- suka tare shi menene aka zo aka shirya yaro goma yaro goma almajirai na ilimi aka ba kowa hadisi goma goma Ba- hadisi ne ɗari kenan ko yaro goma bar bukari zo zama na masallaci a gaban malamai kuma sun sani kuma za su mai jarrabawa ne aka ce to yanzu kai ya iske yaro guda zo zamana karanta hadisin ka ya zo zama kamar mal bukhari an wane an wane an wane da kayan mata ne faɗi an wane an wane sanadin duka hadisin goma ko ne sanadin shi komi mal bukhari babu arasarma abin da ake rubuta ta arasarma bai rubutawa kullum ya shawarar shi ya kare ya koma gehi wannan ya zo na biyu an wani an wani an wani an wani ya kare kaf hadisin shi goma ya koma gehi mal bukhari babu alƙalmi babu alƙalmi da rubuta ta yadda duka goma su kare gaba daya ya lura da suka yi turamfan shi sai bayan su kare gaba da kun kare kun kare sai ce kai mai magana ta farko isnadi da ka kawo kaza ba wannan sinadin matanin shi daban ga matanin shi dauko ya gama na biyu da ka kawo wannan matanin wannan sinadin ba- ga nashi ya kawo duka hadisin goma gaba daya kuma shi zai shi aure shi aka kai na biyu da ka zo ka hadisin ka sinadin ka juya shi ne sinadin kaza wurin shi kaza na kaza duka goma gaba daya inda aka jirkita ya mai da kowane sinadin wajen wajen matanin shi yaro goma kowane kun ba rubutu a kakon wani misali ne a wata zamanin haka Allah ba su kanin kwalluwa Allah su ake addini shi Allah su ake a rike addini kai kai lalace na za abin gaskiya da wahala to kenan a wancan zamani kurin malamai haka wani kurin ya haddace kan shi wani ya rubuta wani ya ya- ya shahara wajen sanin hadisi wani kuma wajen ilimin fiqh kurin fahimtar nasan kuma amma rashin babu rubutu daga baya duniyar rubutu ta zo wannan malamin kun samu ko littafin shi ko misali ko misali sai kitabu tahara kurin kitabu tahara kurin zai littafin da kurin duk abin da ke da alaka da arwalla da wanka ko arwalla ko ko kurin zai kurin da abin da ke da tahara kurin tunda kama ruwa ne arwalla ce wanka ne zai kawo duk hadisin da ya zo kan akan tahara kurin zai kawo shi sai aji wani akan sallah wani haka zai kawo su, wani akan sau haka a ce imam bukhari a cikin na farko farko imam imam malik wanda ya fara gama ilimin hadisi da fiqh a wuri guda an ce farko ya ga wani cikin malamai ya zo ya rubuta littafi isa a mai suna abdul aziz bin bin abi salama ya littafi na fiqh kuran yace wannan littafin wallahi dama inda ni zan yi shi littafin kwarai abin abin sha'awa ne ce amma ni inda ni zan yi shi zan kawo zan kawo asar in biyo bayan asar da wannan bayanai kuma da mai ita kanta da malik ka kenan malami ne mai aiki da sunna fikiyu ce akai amma ce shi inda shi zai yi zai go bayan ya kawo nassin hadisi kuma ya kawo abin da ya fahimta a nassin hadisi wanda wannan shi ba shi tunanin yin motsa malik me ya ce muwatta mana daga ta ya wuce daga daga daga wannan daga ati daga muwafaqa yayi daga motsa mana muwafaqa mana ga mata wafaqa kaza ya ce da yayi littafi sai da ka malamai wajen saba'in malaman Madina suka mai ce suka mai wata watani watani suka mun muwafaqa akan wannan littafin da nayi aka mai shaida akan littafin da yi ta kuma ma'ana ya yaɗa shi ga al'umma kenan to shi ne kenan littafi na farko a cikin azamci yan farko farko wanda ya rubuta littafi na hadisi da fiqh a kawo hadisi kuma ya kawo fahimtar shi akan nasan hadisi dan wannan shi yake rage ra'ayi da hira cikin addini in me aka wadi ga madogaran malami wani lokaci zai iya yin daidai ya kuskure kan za ga ga insha Allah ke ji da ga da yace kaza ga madogaran shi sai mota malik kwarai littafin Allah ba shi karbuwa da dole malaman yan baya su wani bukatu sun- suna hujja da wuri da yawa balle idan malik ya ce annafi an ibn umar suna hujja da abin shi da yawa haka yanzu littafin gaskiya mai kimar gaske wanda ya yi aiki ya shahara a duniya ta al'umma kuma ya hada illa kamar yadda muka sani mota malik ko imam malik malami ne na duniya gaba daya ba malami ba ne ba yadda ya shahara a wasu wurare cewa malami ne wace malikiya mazhaba ce ta mutanen bayarwa imam malik da gaban ruwa da bayan ruwa tsakiyar ruwa ana aiki da tashi ba keɓanta ba illa abin da ya shahara akwai makarantu shahararru wanda ganin Allah ya bashi karbuwa ne shi sa mazhaban shi ko ga malaman shi amma ba su mazhaban da shi ba su shahara ban da shi Allah bashi karbuwa a duniya da almajirai da yawa wanda suka yada ilimin da ya zo da shi iya da misali wancan musa akwai akwai makaranta ta Madina akwai ta Masar akwai ta Andalus akwai ta Maghrib akwai ta Iraq makarantu guda biyar suka shahara duniya wanda kowanne suna da littattafai da komai da malamai sun yar amma za a san bambancin fatawa bambancin ra'ayi daga 'yan madina ko 'yan masar ko 'yan andalus ko 'yan magarin ko 'yan iraq amma duka suna da awon malikiya almajin suke da yawa sa kowa je inda yake ya kawo abin da ya fahimta kan fatoyi da ya samu da imam malik ko hadis ke wannan shi zaki nan alhamdulillah littafi ne wanda muke fatar Allah sa ma'ana ya amfani mu yan uwa wannan cewa matsayin imam malik da muka sani da matsayin littafin shi an ce yan uwa Allah ya kiyaye duk duniya babu littafin da ba ka samu wani kuskure ya Qur'ani ko da kaɗan kuma cewa matsayin imam malik kama za mu gani a gaba insha Allah akwai malamai adalci malamai malami zai kai maka magana shi ga inda ya samu ta idan ya dangana ka ga inda ya samu ta ce wannan magana ta inganta lalle wane ya yi daga wane amma akan iya samun kuskure daga wanan wancan magana kenan amma kamar wanda mutane suna cewa ka ce hadisi bai inganta ba a haka da malaman suke musamman suna wani malaman mahiya bale malaman gargajiya da sun suna ba sai su kun ce to zu abu hurairah da ifi ibn umar kene da ibi an ga tafi da inganta ba a ce maka hadisi ibn umar ne hadisi abu hurairah ne ka ce abu hurairah da ibi ne ko ka ce aisha da iba ce haka suke faɗi wannan rashin fahimtar me ake ne da inganci ko rashin inganci yan wa idan ana maganar rauni ko rashin rauni ba a magana da sahabi kwata kwata abin da ake magana illar da take zanwa wanda ya dangana ma sahabi maganar ana ake samun matsala dan ba su da isma kiyayewa da kuskure a nan ake samun matsala wanda zai sahabin ya ce akwai wani ɗabi'a ta ɗan adam mai mantuwa ne ko mana gaba da wani asar malami daga baya ya rikice malami na farko daga baya sami ikhtilaf ko malami da nan akan samu wani wasu ɗan baya ma akwai mazin jikai zai zana kunyewa annabi ƙarya ya shi ya ce malaka ya ce ya ce ibn umar ya ce misali haka kudin ƙarya ce a sadin kun diba abin da ya kama malamai su amr ibn hanbal sauran suka har tashi duniya tacewa amr ibn da ibn mu'in ne suna cikin masallaci a zamne kun ga wani mai wa'azi iya wa'azi haddasana wani ya ya ibn ibn mu'in haddasani amr ibn hanbal amr ibn azamne ya ya azamne iya ba duniya ilimi iya ya da ilimi an wani an wani an wani ɗaya a cikin ɗaya kalli ɗaya shi wani ka san shi lamar san shi ba kai wani lamar san shi wallai ka ce ba Allah ya kai ka ce wannan ruwaya Ahmad bin Hanbal ya haifar suka baka ni ne Ahmad wannan shine hayya a nan ka dan tsaurin kai na mutane ya dabe su ni mun ga wawaye kan gudu a duniya baba ya yi kai ko da duniya baba Ahmad bin Hanbal ya kai duniya baba sai a duniya ku aiwa sallallahu alaihi duniya ku dai ku yi kiri ku har wada ta suka ce kunga suka ce wannan abin dole a tashi a yi aiki dole isnadi ya aiki a duniya ya cikin abin suka tashi suka tsaye wajen tacewa a tace magana kenan akwai kun zindiƙe da gangamar zai ma'alaban ƙarya wanda akwai yana ga cikin hadiyoyi wanda ya sallah ya kama irin wannan da yawa ita hadiyoyi wajen dubu ya yi kurin yawa alaban ƙarya kuran rasallah da ke cewa zan za ku yi laye da rago zai laye da wani ya kama shi yanka a ga'idi an kwazin da kai da yawa wasu kuma kurin kuskuren nan adam ne wani kan imam malik rahma wallah iya cewa ko su mutane a madina ya san su iya musu kyakkyawan zato cewa wanda ta ruwaya inda iya kyan zato inda za a samu hori a madina su roƙi allah za a yi ruwa amma ce ba na karɓar hadisinsu ita ba na son ruwayarsu saboda ba malaman abin ba ne akwai matsala ta ɗabi'a ɗan adam kenan akan samu duk matsayin imam malik ko mutsa malik a samu wata ruwaya in hadisin munqati ko maquf a samu wasu dalilai wanda za su sa abin a ce bi gidan ka kuma mamaki duk matsayin wata ku samu a ce wata ruwaya ba ta inganta ba ke cikin aiki zamu insha Allah Allah kadara za mu ba mu damar yin abin za mu rike jigon littafin mu wannan ina ga wanda yake hannun kuma yadda kuka saya ruwa ce dama ruwa shahararra da ya haya bin ya allaisi cikin almajiran malik wanda ya ɗauki motsa daga hannun imam malik kai tsaye kuma cikin wanda aka ga tashi a cikin masu ruwa cikin motsa ya cikin wanda aka amince wanda kwarai bai samun kuskure kwarai kuma shi ne ruwa ya kusanta ruwa ya ƙarshe da ya ɗauka don ya cikin almajiran malik wanda motsa malik ƙarshen rayuwar malik kusan ana tsara littafi ya gama gyara ana gyarawa ana gyarawa shi ne cewa ƙarshen ɗaukar ruwa malik daga imam malik kenan shi ta aka ake gabatar da ruwaye shi kasar ruwayoyi to ganin duka ruwaye ta mu guda ce ita ta shahara ba ta zama ake da ita wannan littayi na ni wannan mai ake wannan littayi ne na shirin sarkani mai tama da ba ma za mu yi aiki da zahirin nasin illa abin da zo na shari'a a yi bayani ganin littayi wanda na saba da shi wanda ta alhamdulillah littayi alhamdulillah na karatu da shi saman shekara talatin da wani abu na kai talatin akalla ma da na ajiye shi wacce mun yi ce mun haka ce muka yi shi to kenan tana da kwarai yana jin daɗin karatu da shi ka zama ta cikin muyar ne shi gudun ta shiga talatin wallahi talatin ba talatin ba buƙaci shi a hannu sai kuma wai yare ne shiga talatin wallahi talatin da wani da ta talatin da wani da shi rabona da shi yana ji shi ya yi talatin wallahi to kenan za mu ɗauke shi shi ne jigon ni wani zan karanta ko kuma da naku duk ruwa guda ce kenan za mu ga kenan muna magana imam malik da matsayin shi da ya hudu da bakin shi kamar da ibn abdul bar ke hudu iya cewa inna ma ana bashar ukhdi wa shi fanzuru fi ra'yi fa kullama wafaqa al-kitab wa sunna fa khudhuhu ma khalafa al-kitab wa sunna fatruku yace ku diba ce imam malik ka ce ni mutum ne in kan yi kuskure in yi daidai yace dan haka ku diba da abin da yake ra'ayina ne da zama ga anan wani zai ce a ra'ayi indana sau da zama ga ce zai ce a ra'ayi a wajenmu to muhin yawa an ce idan wannan kalma iya dogara da maganar rabi'a da hurmuz cikin malaman shi ya ce a ra'ayi da su manya malaman shi wanda yake zama da wajensu kenan zai iya ce ra'ayinmu ko shi ra'ayi a wajena zai karuwa ta hadisi da hadisi ya zo amma ce shi ga abin da ya fa'inta kan wannan magana to irin wannan akan samu wani lokaci a samu wata ruwaya daga wani sahabi ta wata hanya daban saɓanin ra'ayin da ya hudu shi da mata shi ina da ta ara ina gani to irin wannan ya ce duk abin da ra'ayina ne ya ce ku diba duk abin da yake ra'ayina ne abin da ya daidai da ƙur'ani da sunna ku riƙe abin da kuka ya saba ma ƙur'ani ko suna tabbata ya ce ku bar shi kaga malik bai bin ra'ayi ijtihadi ne zai ba kuma na san dabi'a ji ijtihadi akan iya daidai akan ya kuskure kuma ruwa ta ifata nan sai sai magana cewa duk wanda ijtihadi ya kuskure ma yar lada kenan ba a su kai eh kuskure ne a bar kuskure a doki daidai kuma ya ce laysa ahadun mana wata ruwa ta ce babu wani a duniya kaf la yaqulu min qawli wa yurad duk duniya ce babu wanda zai yi magana san fusan gaba ɗaya a ci ɗauka za a yi ba kuskure ya ce sai mai wani kabarin a nan salatalam manzan Allah ne kaɗai zai yi magana ba wawaye baya ba magana ka ce baka yadda ba ka a mace ba a nan salatalama kowa ta zai iya magana wata a karɓa wata a bari haka shine gaskiyar magana wannan matsayin su da wani matsayin shi ba su matsayin da muke gani har yau duniya ta saura da aiki da abin suka bari malamai ne adalai masu bin sunna kuma iya cikin malamai an ce ai mata al-sunna jama'a imam malik iya cikin na gaba gaba ga an ce magalama wani al-sunna jama'a imam malik iya cikin su masu aiki da qur'ani da sunna inda ba su da qur'ani ba su don mun cin din abu ne aka samu abu da yawa a madina ya rayu akwai abu da yawa babu shi a madina babu gaba daya amma a sama nuna ma ba magana mutum na mun taɓa karanta ruwaya taron sahabbai dubunnan sahabbai a ciki da su umar su su ma maimayin sahabbai su aji tare su tare su gaba daya aka samu matsala kuna kusanta ta zuwa sham lokacin da aka bude batul maqdis lokacin da aka da aka ana ana futuhat bude bude sham zamu ce zamu ce ayo palestine yankin palestine umar ibn khattab ya tashi zai ta sham shekarar da ana alloba ya je bakin iyaka ta shiga sham ya samu labari alloba ta bayyana a ƙasar sham aka tsaya aka yi turakatar aka to yanzu shiga za mu yi cikin wannan alloba wasu ce to za ka sa al'umma cikin haɗari na alloba kuma su ce za ka yi gudun ƙajara umar za guje ma ƙajara ne a ƙadara ta alguma ƙadara ma umar abu ya zai sayin da zai ya kirawo latijawan ƙurishawa tsayin ƙurishawa latijawa ya shawara ya kirawo ansar latijawa shawara ya duk ikirawo kirawo nan dai ƙarshen lamari dai kurin ya ga shawarar da ta yi kai ya sa al'umma cikin wannan haɗarin ya dawo da su shi shi shi komanda kin abu da tabbata jara shi a wannan ya ce umar za ka gudun kadara ne ya ci haba abu da tabbata jara wannan magana wala inda wani ne magana inda wani ne ba kai ba kada ka magana ka wani magana shi ma kai komanda kin iya ga za ta abar su ci kina umar ya gudun kadara ne kenan kai dai umar ya ce yanzu abin da za a yi ya ce shawarar da ya ɗauka shi ya ce yanzu don imani da kadara ce ka zo kori guda biyu wannan korin ka zo dabbobinka ga ciyawa ga ruwa ga komi wannan korin babu ciyawa ba ruwa a ina za ka yi kiwo ada wa kadara ko zace za ka yi kiwo wurin da yake da ciyawa da ruwa ya ce to ni wannan ke zai ake da zahirin abu bai shiga da wannan abu mutu ba ana rigewar ba ta kare ba can abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf iya baya shi ɗaya zo aka ce ya ce lahiya ga abin da ake darabaniya a kan shi ana rikici ya karbe tsakanin runduna ta sha da yan madina a kan labarin umar khattab ya ce to wannan abu ce annan sassan ya bada bamu labarin cewa idan alloba ta wakana a cikin wata ƙasa na ciki kai huta na wata kai shiga umar ta alhamdulillah kada da sahabi da ne duk duk duk nan babu babu labarin zabi ɗaya ne kayan kin labarin ya rike abin kenan irin wani shida kenan baiwa kenan ma a madina ce dai kuma da gaita a madina kullum dan shida za mu ga akwai magana sananna wadda imam malik ya shahara akanta aikin mutanen mu so da imam malik zai hujja da amalu alal madina wani shi bai samu goyon baya ba hatta daga cikin almajiran shi da samu cewa wani magana cewa ko daga nasi aiki yan madina ya ce tunda annabi ya rayu karshe sai aiki sai aka samar madina akwai wani ba gani ba wani sahabi ya gani gaske da za mu ga insha Allah za mu karanta abinda mu karanta ga madogaran mu bangaren hukunci akan nasan hadisi insha Allah ganin na ga mahi yawa naku akwai dan ta'aliki da yake da shi abinda yan wani abinda shi dalibin ilimi ya bar rabuwa da bik ya cikin tarbiyya ta malta almajirai bik ko a gari ko a cikin yawo sai san wata fatana bai zo maka ka rubuta to balle a makaranta da littafin ka a hannu lazim mu rike a rike bik za mu zauna wuri duk da ya ishara zai kawo maka dukkan maka ba cikin naku sai ce mawquf ne ko muqati ne bai mai hukunci sahihi ne ko ba sai inganta ba baka shi to magana insha Allah muna littafi da Salim bin Eid al-Hilali ina da shi gashi wanda yayi aiki da dukkan ruwayoyin motsa gaba daya kuma yayi hakama da dukkan kowane sanadin hadisi ko hadisi ke da muka zo hadisi insha Allah ba mu kada hadisi zai magana wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba kenan kai da bikin kai alama sai ka sa ko sahi ko sadama ko za ta ifi man ka man shawa Allah man Allah sai ka sa sada ko ka san sahi ne ko ka sa sahi ne ka rubuta rubuta kai mai gaba da kenan ko ka zo a gaba ka samu wani ilimin sanin ingancin ruwaya wani a cikin tsarin da zamu insha Allah da mun zo kan ruwaya ka yi mu wuce yi magana matsayin hadisi ya inganta bai inganta ba insha Allah haka zamu izinin Allah ta yin wakan mutsari ta za mu harkata insha Allah za mu hara karatun motsa malik insha Allah bayan ina ga naku baban wani naku gudu talatin naku shi ne farko ko? eh ya masu ta ba babu kutu sala ko akwatu sala قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن ان عمر بن عبد العزيز اخر صلاه يوما فدخل فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر صلاه يوما هو بالكوفة فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه زي ما كانت دي أبن دا مكا دندوان حديثي أبن دا يكي رواية فرق حديثا يا هارا da magana akan lokacin sallah ita ce farkon abin da ya shahai ibada farkon abin da ake bincike na ibadar bawa gobe kiyama duk wani aiki da kai gobe kiyama sallah ake fara bincike kayan a bincike komi in ta yi daidai a biyo baya idan mata biyo baya ba kuma samu matsala an samu cikas kenan kuma hewara a cikin maganar sallah babban abu lokaci don sallah kun Allah ke cewa inna salata kanat almunu kitabun maquta sallah wata ibada ce wata farilla ce akan masu iman inna salata kanat almu'minina kitabun maquta sallah wata farilla ce da Allah da masu imani kuma kitabun maquta mai lokaci ce farilla ce mai ka'ida dan ba a yin ta lokacin da aka ga dama a lokaci aka maka na yin ta ba ka da damar yin ta lokacin da ka so a a lokaci Allah ya mata annan sarrafa ya cewa inna salata awwalan wa akhiran sallah tana da horko tana da ƙarshe kina an kayyade lokaci sananne daga lokaci kaza ta shiga kuma lokaci kaza ta huta yadda baka iya yadda lokacin ta bai yi ba an kai bata yi ba haka bayan ta huta bata yi ba Allah ya mata lokacin da yake so a yi ta ba kai ba lokacin da ka ga dama يجي حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاب كنا ده يحيى بن يحيى الليثي شيني نمت روايه شي زما كلام cewa shi kuma littafin samun da ɗan shi ne ya ɗauko littafin baban ki ne yake isar mana ke rubuta akan abin da baban shi ya gano shi amma malik bin anas an ibn shahab daga malik bin anas shi kuma ibn shahab kanta ba ibn shahab az-zuhri shine horkon malami wanda aka sa ya fara rubuta sunna iya cikin malaman imam malik to shi abin da ke bada labari an amur bin abin aziz akhara salata yamma umar bin abin aziz wata rana ya yi jinkirin sallah dalili allahu alam wani shaguli ne menene shi dai ya jinkirta sallah matsayin shi na shugaba ganin a wancan wannan ba sa ganin su kyale don kuma matsala ce babba jinkirin sallah kan lokacin ta wannan abu da ce kenan shi ma bai cikin ɗabi'ar wata ran ne abin yau kana ya ce fadakhala alai urut ibn zubair sai shi urut ibn zubair urwa an ce ɗane ga aisha dan dan abdullahi ibn zubair sai urwa ya shiga wajen shugaba ta zamanin umar bin aziz ba iya shugaba na musulmi gaba ɗaya ba yana matsayin gwamna a madina iya matsayin gwamna a wancan zamani a madina matsayin gwamna ne yake abin kira yawon kana ne a madina sai urwa da ya shiga sai yake ba umar bin aziz labari an da magana bin shu'ba akara salata yaman shi ma kamar cikin hikima yake bashi labarin wani abu da yawa kana shi mughith bin shuba sahabi ne kina irin wani abin da aka yi yau mughith bin shuba wata ran yayi jinkirin sallah nan wata da'awa ce bayan nasiha ta cikin hikima wata rana kenan ba shi kadai bai mughith bin shuba shi ma wata rana yayi jinkirin sallah wata rana huwa bil kufa yana matsayin gwamna a kufa lokacin Muawiya bin Abi Sufyan iya Amirul Mu'minin ke Muawiya bin Shuba yana matsayin gwamna a Kufa ya jinkirta sallah sai fa dakhala alai Abu Mas'ud al-Ansari sai Abu Mas'ud al-Ansari ya shiga wajen wajen Mughira wajen Mughira bin Shuba fa qal ma hada ya Mughira yace me wannan ya Mughira ya aka yi haka tawakana Mughira mana ka jinkirta sallah a kan lokacinta alaika kad alimta anna jibril nazar shin ba ka san ba ko shin ba ka san ba cewa mala'ika jibril ya sabko fasalla ya yi salla fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala ya salla na isa kanta me sai ya koya mana ai kun san da manzala ya isra'i da miraji bayan ya dawo ai cikin dare ya yi sarai da ya dawo a lokacin sallar azuru tana yi mala'ika jibril ya sabbo samai mancin sallar su farilla ce to farilla ce amma kuma lokacin yin ta kuma a aikace mala'ika jibril ya sabbo da kanshi shi manzo Allah galiman shi shi gane shi su ko sauran sahabbai sun saka annabi sallallahu alaihi wasallam ke malaikar jibril ya sabko an ce ya sabko lokacin sallah azhur yayi sallah shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah tare da shi sallah kenan ta farko kenan sallah azhur ai da ya sabko yayi sallah jibril manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallah tare da shi sun masalla kuma ya sake sallah nan kenan la'asar ce ya sabko kuma shi ma aka yi sallah manzon sallallahu alaihi ya sallah tare da shi sun masalla kuma ya sake sabkowa na magarba ce nan ma dai fasalla jibril ya sallah shi ma fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon shi ma ya sallah da shi sun masalla ya sake zawwa aka yi sallah kayan tabiyar ta isha kenan a ta isha ka ta hudu kuma manzon shi ma ya sallah tare da shi karshe dai bayan an sallah ta asuba ta asuba wannan shace ta asuba ce ta asuba ce ta biyar da aka yi ta asuba sai jibril da ce sun maƙala bi haza umirt wannan da wannan aka aka mun umarni in gaya maka wata ruwaya na aka rubuta ka bi haza umirta da wannan abun aka maka umarni na menene umarnin sallah a wannan lokaci to zamu ga ya tabbata zawa biye yau ya zo a wannan kaifiya washe gari ya zo a lokaci na ƙarshe zama a gabashin Allah yanzu ne a nan abin da ka suke gole gaya mashi urwa cewa ya sauka mana ruwaya ga abin da ya kana bayan an farta sallah manzana sallallahu alaihi wasallama an sabko an karantar da shi sallah aikace kuma a lokaci kuma aka ce wannan haka aka maka umarni wanda ka mun umarni in sa ka hanya na yin sallah a wannan lokaci da urwa ya ba umar bin abdul aziz wannan labari take ce eh da masarisa biya urwa urwa ka samu ka samu ka samu kike da umar ka san me kike da umar urwa ka san me kake hodi yanzu wannan magana cewa a wa inna jibril nazal wa inna jibril yanzu jibril ne huwa alladhi aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqt salah yanzu urwa jibril ne ya sabko ya karantar da manzan sai sama lokacin sallah wani magana haka take urwa ya ce ka zalika kana bashir bin mas'ud al-ansari yuhaddith an abi wannan magana haka bashir bin abi mas'ud al-ansari haka ya labarin daga baban shi ke tabbata wa kana tunzu urwa iya so ya kara karhin labarin da ya kawo bayan wannan magana ta urwa he koma sama ya ce walaƙad haddasa ne aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wace gare shi to ai aisha ma ta ban wani labari aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu a bakar magana ruwa ko kashin labari ko to ga shi ga kat Aisha ta ba duk labarin ba isna ba matanin bane da makaranta amma iya ba da ma'anar abin da yake so ya ja hankalin Umar bin Abdul Aziz akan jinkirta sallah da yayi mu ajje wannan ai Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta gaya mini ta bar labari cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra wa ash-shams fi hujratiha qabla an tazhar ta bar labari cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yana sallatan al-asr rana tana cikin farfajiyarta kahin ta hau نعم نعم يدق ظهور معنى ظهور معنى ارتفاع حوا نعم tan cikin magana ina ga wannan ya gaca wannan bawan Allah zulkal ne ne to a ce matsawa ne zahru ko matsawa matsawa ne matsawa ne zahru an zaba na mana mana hawa ne nan abin da ke so kawo Aisha radiyallahu anha ta ba take ba urwa labari lokacin da manzo Allah ya sa yake sallar la'asar tace ya yi sallar la'asar rana tana falfata kahin ta hau katanga nan mamu zarka nake cewa ya za mu yi mu gane me ya ma'ana wannan magana yace ta bibiyar asar hanyoyin magana da karanta tarihin gidaje annabi sallallahu alaihi wasallam iya karantar da mu za mu iya gane me ma'anan wannan magana ci abu ne sananne gidajen mata annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da girman hili babu girman kur ba su da farfajiya mai girma ku dole san su dogon tarihi mata annabi sallama ba su da fadi fadin hili yace nan yanzu za mu gane magana an san salal asar za mu gani a gaba tana shiga lokacin da inuwar komai sai tsawon shi a wani zamani a wani zafi za mu ga magana a can kenan ya ce a nan abin da ya wakana kenan katangar ashirar da yalla ana ta gidanta ba ta kai ba tsawon tsawon ɗakinta kenan katangal a nan mai kenan kawo katangal ra'inuwa ta katangal aisha lokacin da asar zai yi tunda ba ta kai tsawon gini ba kenan ba ta kai tsawon ba kai farfaji ta tsawon katangal bai kai tsawon faɗin filin gidan ba bai faɗin gidan ba kenan la'asar za ta yi amma rana har yanzu za a samu rana a cikin farfajin aisha don inuwar ba ta hau katanga ba ta ɗaki nan ne su kawo kenan yin sallar la'asar a harkon lokaci kafin rana ta yi nisa shi kuma magana kawai nan sai ka mishi nan kuma za mu ga magana urwa kan hujja ce yake da yin sallar la'asar a farkon lokaci ya kawo na labari kenan maza yana yana yin la'asar a lokacinta da rana ba ta nisa da yawa kamar zamu ga gaba irin masu ganin kamar Abu Hanifa shi a gaba san ba la'asar sai inuwa ta biyun komi ya cikin shi ina babu yana mara shi Abu Hanifa shi kake da wannan ra'ayin shi ba al'asar sai inuwa ta yi tsawon komi biyun shi sai ta biyun tsawon ta ma ba za mu ga abin da ke tabbatacce la'asar na shiga lokacin da inuwal komi sai tsawon shi bayan hudda zillin zawa da zama gaban insha Allah yanzu bayan wannan yanzu ne na mun ji kawo hujja ta ma ashe sallah tana da lokaci magana kenan kurin sallah malaika jibril ya sabko ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin ko ta sallah kin abu ne mai lokaci magana kenan zama kan insha Allah yace kuma a nan yanzu bai shiga mana bayanin ba dalla-dalla lokacin na kowace a nan abin da kuka kawo mana hujja sallah ibada ce mai lokaci kaidadde yanzu zai shiga bayanin lokacin yace wa haddathani yahya an malik an zaid bin aslam an ata bin yasar annahu qala ja'a rajulun إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت na abin da ya wakana ya ce ruwaya imam malik daga zaid bin asalam ata bin abi yasar to nan za mu ga a hadisin hadisi ne akwai irsal don ata bin abi yasar tabi'i ne yake ba labarin wani abu wanda ya wakana a gaban manzan salama wani ya zo wajen ma'anan salama ya kaza shi kuma tabi'i ne bai zo gana ba to amma akwai hanyoyi da malamai sun samu hanyoyi banda wannan wata malik a hanyar imam malik hadisi na mursal a ƙaida malaman hadisi ba hujja da hadisin mursal to amma akwai hanyoyi malamai sun kawo kamar su tayin ya kawo hanya ta fi goma sha wani abu inda hadisin ya zo ya zo daga anas bin malik wanda an samu dai hadisin da tabbatacce ba matsala kan shi kura abin da ya wakana wani mutum ya zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an waqtar su bai mai tambaya akan lokacin sallar asuba kai zama saka lokacin sallar ko ce ya yi tambaya a bashi labarin lokacin sallar asuba fasakata an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shuru ya ce mai komai ba bayan ba dai hatta idza kana min gad wa shagari kenan da asuba ta sallar asuba sallar subh shi ne tala al-fajr manzala ya sallar asuba alfijir na ketowa ba dogon lokaci kenan da kenan horkon ketowar lokaci almanzala ya yi sallar asuba lokacin ketowa alfijir shi kenan sun masallar suba min algada kuma washe gari kwana na biyu kenan ya yi ta ba da an asafa sai da rana ta gari ya waye ya haske gari ya haske ya sallar asuba da ya sallar asuba rana farko ke ta alfajir ita rana ta biyu sai da gari ya haske ita da ya kare a rana ta biyu ya ce aina sa'ila an wata sala ina wannan mai tambayar lokacin sallah ina yake ya ce ha ana zata ganiya manzan Allah ha ana zata rasulullah ganiya manzan Allah ya ce ma baina hadaini waqt wannan lokacin biyu wanda muka yi da kai a jiya da na yau ai lokaci biyu ne ya yi a farkon shiga kuma ya a lokacin wasu ita kenan idan ka yi sallah asuba tun daga wata lokaci na farko zuwa wannan da ta haske ka yi sallah a cikin lokacin sallah wani ya karantar da mu kenan sallah tana da farko tana da ƙarshe idan ka yi a wannan tsakiyar zai misali in wasu misali a yau misali a zuwa na shiga ƙarye misali sha biyu da rabi da wani abu ko da arba'in kira misali yanzu tun daga misali ɗaya ba kwata ɗaya ba kwata misali ko ba ishirin lokaci ya shiga da wanda ya ɗaya ba kwata ɗaya ƙarya ɗaya ɗaya da rabi biyu biyu da rabi uku ma ko a cikin lokaci mai bambanci sallah a farkon lokaci ke illa baka samu fadala ba kan farko wanda yi a farko ya yi ka samun garantin farkon lokaci amma kowa sallah a lokaci ba maganar zarga ta da na hudu da kuci na misali kare biyu ba maganar zargi illa matsala a yau da muke samu shi wani zai ce masalla ba ta da kare biyu shi ne matsala amma da wanda ya ɗaya ɗaya ba kaza kare biyu duk a lokaci matsala ga musulmi a ce kullum ya kare biyu ko kullum ya kare ɗaya eh duk ɗaya nan me ya kullum ɗaya bai su kuma kare biyu kullum wace kullum ɗaya za a yi duk a rarkewa take yadda kuka ga ana rigima a can ɗan warko ya karfe biyu kuma mutum ya ce karfe ɗaya ita duk rigima ta zo kenan a saba canji haka suna take suna take haka suna take yau a yi ɗaya da sha biyu da rabi ma wata ran da kwaɗa ishirin wata ran sha biyu da wata ɗaya ba har ga ɗayan ta ina tana saudiya muna muna bakin harami sai ake sallar sallar a zo ƙarfe sha biyu da minti ko takwas ne ko bakwai da goma ne haka sai wani dan najeriya ya kalli cewa ne kaga muna rigima sallar kare ɗaya a gida ka sai za mu yi ta sha biyu su saudiya kun na kai wata sha biyu da goma da ishirin da sha biyar da rabi haka suke kuma haka ne haka zanen haka gama daga gidan kenan da yan wa ta kaice duk wanda ya sallah a cikin lokacin ba maganar zargi ko ya laifi illa fadala ta farkon lokaci Allah kai mana ta insha Allah kuma ta Allah kai mu juma'a ya karatun juma'a insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh